الحمد لله المبدئ المعيد المغني الحميد بالعفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين فريق في الجنة وفريق في السعيد ورغب في ثوابه ورهب من عقابه ولله الحجة البالغة فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم صل وسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك أنت رب الطيبين لا إله إلا أنت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واجتهدوا في الأعمال الصالحة واعملوا لما بعد الموت إخوة الإيمان إن الذكي الفطن من تزود من دنياه لآخرته ولم يبيع آخرته بعرض من الدنيا فالناس يوم القيامة قسم إلى الجنة وقسم إلى النار فهما داران ما للناس غيرهما فانظر يا أخي ماذا تختار لنفسك إن الجنة أعدت للمؤمنين والنار أعدت للكافرين ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة طعام أهل الجنة كما قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وكما قال جل شأنه قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما طعام أهل النار فكما قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والضريع شجر كريه المنظر كريه الرائحة وثمره كريه الطعم وكما قال عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أيها المؤمنون إن أشرف الساعات إنها أشرف الساعات وأنفط اللحظات في تاريخ الأب المؤمن تلك اللحظة التي يتناول فيها كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا تكاد تخرج روحه من بين أضلعه فرحا إنه كتاب من عزيز رحيم سبحانه ذي الجبروت والملكوت والإجلال والتكريم فتفتح لهم أبواب الجنة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وعددها ثمانية إن كانوا من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان وقد يدعى العبد الصالح المحسن من تلك الأبواب كلها ومقدار ما بين مصراعي الجنة مصراع بابها أربعون سنة ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام كما كما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أما النار فمخلوقة موجودة قال الله تعالى أعدت للكافرين يعني هيئت لهم ومهدت وجعلت تنتظرهم والنبي صلى الله عليه وسلم رآها وقال رأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم فهيا بنا نقف هذه الوقفات حول النار وعذابها وأحوال أهلها أعاذنا الله وأجارنا منها أما أسماؤها فثمانية إنها جهنم وهي لظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية والسموم وسطها الله بأرض إنها بئس المصير وبئس القرار وبئس المهاد وبئس الورد المورود وذكر سبحانه أنها أربعا أنها دار البوار ودار الفاسقين وسوء الدار وأسفل السافلين أما مكانها فكما ذكر عز وجل أسفل السافلين وأبعد ما يكون عن رب العالمين في دار عقاب أبعدت عن رحمة الله تعالى وعن دار أوليائه المؤمنين فاتقوا الله عباد الله واعملوا للجنة واحذروا من النار أعاذنا الله وإياكم منها اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أدخلنا الجنة وأعذنا من النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن أوا مسلمين yau muna juma'a 21 ga watan jimadar ula ko rabi'ul akhir shekara ta 1447 17 ga watan oktoba shekara ta 2025 kuma hudubar mu ta yau a nan masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu an ci gaba ce da hudubar da muka gabatar a nan a makon jiya mun riga mun sakankance kuma mun yi imani cewa akwai mutuwa bayan mutuwa kuma mun yadda akwai kwanciyar kabari a kabarin nan mun san cewa akwai ni'ima akwai wahala masu imani sukan gaba da ni'imar kabari masu matsala ta imani ko ta ayyukan imani wadda suka dagula imaninsu da barna su ko suna shan wahala amma wahalar kabari ga mumini takan iya zama kafara ya zama da gare shi shikenan an kankare laifinsa ko da zai fita tsayin alkiyama zai samu sauki bayan haka mun yi magana game da tsayin alkiyama da hatsarinsa da wahalarsa da yadda mutane za su yi tsayi na shekaru wato shekara dubu ɗari shekara dubu hamsin wasu ƙasa da haka wasu shekara dubu ɗaya wasu shekara ɗari wasu shekara ɗaya wani ma kamar kwatankwacin lokacin da rana ta sume za ta faɗi zuwa faɗuwarta wani iyakarta minti goma sha biyar a filin alkiyama Allah ɗauke sarki ka sassauta mana a yau ci gaba da wannan bayani za mu yi maganar makomin mu ta gaba ɗaya makomin mu ta ƙarshe ita ce gidan aljanna ga muminai da kuma gidan wuta ga kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita magana game da aljanna don mu kuɗaitu zuwa gare ta ya yawaita magana game da wuta domin mu yi hattara da ita mu ji tsoronta. Allah ta'ala ya ambace ta bayan ba da takardu wayanda za a ba mumine ga hannun dama cewa jannati adnin mufattahatan lahumul abwab za mu zo mu tarar da kofofin aljanna a buɗe mu suke jira mu fara shan kamshin aljanna tun ba mu isa ba aljanna tana da ƙofofi har guda takwas wani zai shiga ta ƙofar sallah wani zai shiga ta ƙofar jihadi wani zai shiga ta ƙofar sadaka wani zai shiga ta ƙofar arrayyan ƙofar masu azumi muna fatar a samu ƙofar masu wa'azi wadda watakila nan ne rabon mu Allah mu ɗauki sarki ka shigar da mu aljanna gaba ɗaya akwai wanda za a kira shi ta ƙofofi da yawa wani yanzu Allah ya tabbatar da sai da na Abubakar sai na bakar ce manzo Allah akwai wanda za a kira ta kofa ba guda ba yace kwarai akwai wanda kofa suke ribibi kiransa sallallahu alaihi wasallam ce kuma kai za a kira ka a kofofi daban-daban saboda ayyukan da yayi waɗanda suke sa a kira shi ta kowace kofa mutane na farko da za su shiga aljanna za su shiga suna ba su haske kamar irin hasken wata daren sha hudu lokacin da kan kama lokacin da fi kowane lokaci haske umar rabe bintul bara ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan jihadi tana tambayar sa game da mai gidanta ko kuma ɗanta haris tana ce masa bayan yakin badar يا رسول الله حدثني عن هارث هارثة wani irin abin da suke ce basu hamun garb kibiya aka jefa ba a ta wanda ya harbo ta ba sai ta same shi musulmi ne ce ya nemi kafiri ya kuskure ko kafiri ne je ko ba a sani take hadisi an harisa fa in kana fil jannati sabar in ji dan aljanna ne in yi hakuri wa in kana ghayra zalika ta'tu fil buka in na ji ba haka bane kuma in iya kokari na yin kuka sai ce mata ya umma harisa innaha jinan ya ki uwar harisa aljannatai ne yawa gare su wa inna ibnaki asabal firdaus al'ala dan ki ya samu ta kolin ta karshe ta ce firdausi Allah ka azurta alqur'ani yayi bayanin cewa akwai wato manyan mu ce unguwanni na aljanna guda biyu ko kace kwatas guda biyu wanda Allah ta'ala ce wali min khafa maqama rabbih jannatan daga baya kuma Allah ta'ala ya faɗi su kuma guda biyu yace wa dunihi ma jannatan wannan kowane fardi kowane mutum guda ke za baka gidaje guda biyu kwatas guda biyu a kolin ko kuma baka guda biyu a ƙasa da su ذاك المثال سكت جنتان من ذهب آنيتهما وإليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وهيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ماذا أنا اتباع بندك هنا أن الجنة جنة أبيجنس إلا رداء الكبرياء سيشا مكي نن الجرمى ده الله يسامى كنسا في جنة عدن وان بيكي سكين واتو aljanna da kira jannatu adn annabi sallallahu ya faɗi ginin aljanna yadda yake yake labinatun min fidda wa labinatun min zahab akwai wato tubali kamar mu ce bulo na zinari sai bulo na azurfa sannan tsakaninku kuma sai a salulu wato ado ne da kawa wadda sai wanda ya gani kawai wanda ya ƙin sa da rai ba zai iya ganewa ba a ciki akwai abin da ɗan adam yake sha'awa na ci da abin da ɗan adam yake sha'awa na sha fihi ma min kulli fakihatin zawjan kowane nau'in abin marmari akwai kala a wata a wata ayar can gaba ga aljanna sai na kasa sai Allah ya ce ma fakihatun wa nakhlun wa rumman aw nurin ce la maqtu'atin wa la mamnu'a babu sadda za su yanke babu sadda za a hana ka jin daɗi ne na har abada Zaka akwai itatuwa na marmari cikin aljanna kullum dasa su ake da tasbihin da muke in kace subhanallah an dasa in kace alhamdulillah an dasa in kace allahu akbar an dasa wata in kace la ilaha illallah an dasa wata in kace la hawla wala quwwata illa billah an dasa wata saboda ka kai ne kake kawata gidan aljanna gidan aljanna ka tun daga nan akwai abin ado akwai tufafi akwai sutura wa yalbasuna siyaban khudran من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك التي ذات سنيد تفع كوري من سندس لا الهريري ليلوشي واستبرق ونوئي نين تفع وانجا أدونا بذاك إيقاني شبا سنن أنا أدود من دائع الجنة يحلون فيها من أساورة من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير to haka yan aljanna suna samun dai sai muke sa agogin ne namiji dan aljanna zai sa munduwa munduwar zinari da munduwar lu'lu'i sannan ya sa tufan alhariri tufa masu laushi matarka aljanna za ta sa tufa saba'in a cikinsu kana ganin ƙirjinta kala kala saboda haka ma la aina ra'at ne wala uzunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk yadda ka so ka kwatanta sai dai idan ka je aljanna ka gani ana tsakiyar jin daɗi cikin aljanna sai a gwada ma 'yan aljanna wasu kusurun aliya sai a gwada ma 'yan aljanna wasu hemomi madaukaka khiyam masu ban sha'awa yau in muna son mu yi buki na aure ko sai mu yi hema ko sai mu yi mata ado to aljanna akwai irin na aljanna ɗin manya-manya mutane suna leƙawa فيبصرون نساء كأنهن البدور ليلة السماء سنة لك كفيهن قاصرات الطرف لم يكنسهن إنس قبلهم ولا ذات kowa yana da lemar da sunan sa rubuce in ya leƙa zai ga ƴan matansa guda biyu wanda za su su tarbe shi qasiratu tsarfi kowa ba su duna in bashi ba kowa ba su kallo duna in bashi ba lam yasmisunna insun qabla walaja ba ɗan adam bai taɓa kwanciya da su bale aljanna su ne Allah ta'ala ke bayanin tsabar kyawun shi suratul rahman yace ka annahunna al-yaqut wal marja kalkali suke yi kai ka ce yaqut ne da murjani Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya ce inda cikin matan nan biyu wata za a ba ta izini ta fitta tafin hannunta kamar ce mutanen duniya haka da hannu kamar tana gaishe su ibn abbas ya ce wallahi da ta haska abin da tsakanin sama da ƙasa ya ce kai da ta rikita mutanen duniya gaba ɗai tafin hannunta kawai ta yan duniya haka kuma guda biyu duka yadda su ana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce yan aljanna ya ahlal janna yaquluna labbaika wa sa'dik ya ku ‘yan aljanna ta ce Allah mun karɓa karɓawanka cikin jin daɗi ta ce har zai ci kun ji daɗi kun gamsu ta ce malana lanar dawa kada a faita na malar su da adam mu kai ubangiji don me ba za mu ji daɗi don me ba za mu gamsu ba alhalin ka ba mu abin da baka taɓa ba kowa ba sai ce ana wuce kun afdal min zalim Allah ce to yanzu zan ba ku abin da ya fi wannan qalu wa ayu shay'in afdal min zalim ubangiji me yace haka kuma sai ce uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum abada zan saukar da yarda ta gare ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada don haka ni'ima ta tabbata abada abada ana cikin haka ne za a kira ɗan aljanna ce ku leƙo akwai wani abin da za a yi akwai wani buki a ce da ‘yan aljanna ku kara ku shi ku fito ku kalla kuma ku ga abin da za a yi sai a zo da mutuwa a sigar rago a yi layya da ita. ‘Yan aljanna suna murna don tsoron suka ta kama su, da ya mutu za a bar jin daɗi, ‘yan wuta suna bakin ciki saboda ba abin da suke so kamar ta. Allah ka sa a daidai wannan lokaci mun da iya cikin aljanna. Allah ya ce ‘yan aljanna za su riƙa labari tsakaninsu, wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun قالوا إنا كنا قبل في آلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سنة كثيرة دنيا منا جن صورو أنا نون واجه هنك لمنا تاج أي ذا متامو الجنة نن فيوقع شفا من الله علينا وقنا عذاب السموم يو الله يا يدوا بريم يا كريم دجا عذابا تقوي دواري إنا كنا من قبل ندعوه can duniya addu'a ɗaya muke ta yi innahu huwal barru rahim lalle Allah shi an mai mai yawan baiwa kuma mai jinkai a ɗaya gefen kuma wuta nan wutan nan yanzu haka akwai ta ba wai daga baya Allah zai halicce ta ba Allah ta'ala ce o iddat lil kafirin an yi tanadin ka tana nan don ka annabi sallallahu ya ganta yace ban taba ganin tashi hankali irin ta ba tana da sunaye daban-daban babu mai daɗin kuɗi a cikinsu ana kiranta jahannam ana kiranta laba ana kiranta saqar ana kiranta jahim ana kiranta hawiya ana kiranta samum ana kiranta hukama Allah ya ba ta sifofi hudu ya ce mata bi'isal masir mummunan makoma bi'isal qarar mummunan matabbata bi'isal muhad nihad mummunan gifida bi'isal wirdil murgu mummunan da ake zuwa ake shan ruwa ko ake cin abinci Allah ya ba ta suna gida gida hudu ya ce mata darul bawa gidan halaka yace mata sa'urikum ba ba ta yace mata dawo su mummunan gida ce yace mata asfalar safilin ita an mafi tozarta guri mafi kaskanta mafi kasa mana ta fi ko ina nisa da Allah ta fi ko ina nisa da ramar Allah saboda ni saboda gida ne na ukubar Allah ta'ala ce inna sa'at mustaqarran wa muqam ta munana ta zama tabbata ko wurin zama ga mutane in ka tambayi nisanta tana da zurfi annabi sallallahu ya ji wata ƙara shi da sahabbai suka ta da hankali ce ku saurara kun san ko menene suka ce a yace wani abu ne Allah ya umarni aka jefa cikin wuta shekara saba'in yana tafiya yau ne ya isa saboda tsabar girman wuta jawo ta ake hankalinka bai iya ɗaukar wannan bayani amma abu ne da zai tabbata kuma za mu gan shi da idanu anan ne za mu ce sadiq al-mursalo lalle manzanni su yi gaskiya mala'iku dubu saba'in akan kowace sarƙa sarƙoƙi har dubu saba'in mala'iku miliyan dubu hudu da ɗari tara za su jan sarƙoƙin da za a waje a yau ma'idin bi jahannam za a zo da zuwa za a da ita a kaba mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara za su jawo ta da farkoki su kawo ta yau mai izin ya ta zakaru insani sabbin ya da halin bai tuna wa'azin da ake masa wa'annan lahu zikira ina wa zikira amfani a wannan rana yadda aljanna take da kofofi daban-daban ita ma wuta tana da kofofi duk bala'in da mutum ke na wuta akwai kofar da tana za a wurga shi wata bisa wata kuma Allah ce alaiha mala'ikatun ghilazun shidad Allah ya suka mala'ikun da ke tsare da ita, da cewa mala'iku ne filazun masu kaushi, shidazun masu tsanani, la ya suna Allah ma'amuran, Allah ba da murni ba sauraron kowa, wa ya fa'alu na mayu umaru, abin da aka sa suke, ba su rahama ba sosai, duk ba a yi su don wannan ba. A daidai lokacin da Allah ya ce wasiƙan lazina ta ƙauran fahim ilal jannati zumara hatta idza ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين إن الجنة أنكر قدروا متعلم إن أمنتي سلام سلام ملائكو كتمس كشدتك إن أمنتي وفتحت أبوابها خود أن الجنة ذاته أنا رجاء مودي أنا جرس كرشي دي تربيس دكاليتا سبحانه وتعالى يتي وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سوكم يموت أول من لوكتين جرجت رسو أكي يد أكي جرجتا فرسلوني ko kuma yadda kidnapper ke gargada wanda suka kama ta daure yawan habu da finnari a lauti ana rasa ake jan su akan fuskokinsu zuku masa sakar ana kan su ɗanɗani bala'in azabar wata sakara yau mai yuja'una ila nari jahannama ja'an sada ake kimsa su a cikin wuta kimsawa hadihin naru da tekun tafiya suka zubo wutar da ake muku wa zikunan ta ƙarya ce za ka yadda ka san sojoji sun kama kidnappers suna zabga cikin pick-up wani bisa wani ana jefa su haka ake da sannan a ja su jirin zuwa wutar jahannama Allah ya kare kina lace yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama wirda lokacin da mu mu'minai in sha Allah shi rahmar Allah zuwa baki da ake tura mu a lokacin su kuma ana jan su da ƙarfi a jefa su wuta in ka tambayi zafin ta zafi ne mai tsanani shi salake kulna ru jahannama ashaddu harra law kanu yakun faɗa musu ba abin da ya kai zafin wutar jahannama inda kan sosai annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim ya faɗa mana cewa wutar da muke amfani da ita a duniya wanke ta aka yi juz'i ce guda daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama sai da aka wanke ta sannan aka kawo mana don mu yi amfani da ita wajen dafe-dafe da sauransu amma haka in ta kama gida ko ta kama kasuwa ko ta kama wani wuri ya kake zato ya kake gani yadda yan aljanna suke da rumfa suke da inuwa yan wuta ma suna da wani abu mai kama da inuwa suna da girgijin da ke musu inuwa amma na bala'i lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun Allah ki suna da wasu giragizai amma na wuta saman su da wasu giragizai kuma na wuta kuma kasan su zalika yukhawifu Allahu bi ibadi da wannan ne Allah yake wa bayansa wa'azi ya ibadi fattaqun ya kuma yana ku tsoro in taliku ila zillin zi salati shu'ab la zalil wa la yughni min Allah wa zillin min yahmud la barid wa la karim inuwa ce amma ba ta da sauki ba ta da sanyi ba ta da albarka a cikin wuta akwai ɗori wuri ne wanda ko wanda zafin wayansa kawai ya yi shi na laki tafattakun naron lati wa kudu an nasu wal ijaratu wa iddat lil kafiri yace wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa habib samun shine ɗori wuri mai wari wanda wayansa ya isa saka amaye hancinka wal iyazu billah a cikin wata jihar ba kowa sai shaki la yaslaha illa al-ashqa shaki yai kawai take kowa cikin ta suwaye wanda Allah yake la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'i shaytan da mabiyan zaka in ka san kana cikin mabiyan shaytan su da wuta kake amma in ka san kana cikin masu gwagwarmaya da shaytan kana fada da shi dare da rana kana kingiye masu zuciyarsa to insha Allah kai ba dan wuta ne ba yadda in aljanna suke da tufa in wasu ma suna da tufa amma tufa ne na bala'i falladina kafaru qutta allahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim wa inda suka kafirta Allah ce za a yanko musu tufa na wuta a duniya yanzu mu tufa shela ba yanka yake ba su ma za a yanko musu tufa amma na jahannam yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana kwararro zabi bisa kawo وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار الله يتذاك كنجرنو أرنا مقرنين في الأصفاد أن تتورس ولي تارد ولي أتمر وارفرقه وهكا makaryaci tare da ɗan uwansa makaryaci azzalumi tare da ɗan uwansa azzalumi maha'inci tare da maha'inci ebori tare da ebori ƴar uwarta sannan rajulun min khatirani za a musu tufa amma na narkakkar dalma saboda dalma wuta ta ki ta ji wuta narkiya ta to tufan su na dalma ne za ka ya kake jin tufa yake a jikin su wa takhsha wujuhahum nar Allah ki kuma wuta za ta rufe fuskokin su akwai abinci a cikin wuta amma shi ma na bala'i shine ta Allah ta'ala ke ta summa innakum ayyuha dhalluna al-mukazzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum ita ita ce ta ce wata sunanta zaqqum za ta jahannama kenan yaron jahannama mai tsaki mai bala'i inna shajarata zaqqum ta'amu al-afim kalmuhl yaghli fi al-butun ka ghalihi al-hamim ana ci yana tafasa kamar yadda tukunya take tafasa a cikin cikin a bisa wuta ibn abbas yake cewa wallahi da an ɗigo ruwan itaciyar da ƙuni da an ɗigo shi a duniya da ya hana da ya lalata abincin duniya gaba ɗaya to ina ga wanda cin abincin ba sannan akwai abin sha amma ruwan zafi ne kuma ruwan zafin nan mai kauri wanda fito daga ruwan kurji da jambon farjujjukan mazinata shine Allah ta lakita إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما منا دا بروا منا دا منا دا وتا جحيما sannan muna da abincin da muka tanda za ku satin wanda yake marmar waya وعذابا أليما لعذاب من أكل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم za a shayar da su ruwa mai bala'in zafi wanda zai karkata hanjinsu idan sun nemi agaji wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashmi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa in sun nemi agaji kishi yayi musu yawa sai a ba su ruwan bordi ruwan kurjin wato yan wuta sai uwansu wanda suna kaiwa ga fuskar su ya shi wuju sai fuskar ta fare saboda bala'insa بئس الشراب وفات مستفق cikin wuta ana gardama yadda in aljanna suke tattaunawa suna tsirar duniya a wuta ma ana tattaunawa wa in yastahajjuna min nari fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna ala fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد الذي يكتب الجايية ويتحاجون في النار تبسكي جايية في غزاء سيقول الضعفاء للذين استكبروا ما تروني تترك من من ينسوا إنا كنا له تبعا الدنيا كله كبير هل أنتم مغنون عنا نصيبا من الناس ينظر إلى توكي من ونقلنا لنا عذابا قال الذين استكبروا إنا كل فيها سي من الناس تشبسوا abubuwa cikin tabbas inna Allah kada haka bil ibad Allah ya yarda da kan bai zaka da wanda ya bi da wanda an kabiya da wanda ya jaka zuwa fitina da kai da kan bi shi duk gaba da hukuncin ku guda Allah ta'ala ya yi ta maganar tattaunawan yan wuta a surori daban-daban musamman musamman suratul ghafir suratul ibrahim suratul sa'd suratul ankabut har inda kudu suna la'antar junan hatta la marhaban bikum you are not welcome in wasu shigo suna zuwa ina welcome da ta aikata mutane la marhaban bikum innakum salun nar ya kuma za ku danne wuta qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana tarisan qarar ai ku a yan bala'in ku kun kawo mu ويوم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناس صدق والله باك ده حجة idan ka bari wani ya kai kauta kuma rana alƙiyamar ku shiga wutar ba abin da zai yi maka duk da sori zai iya ce maka wani a shahayin nan da na jawo ka ba zai ba zai iya ce maka ba shi da alaƙi ta kulla ma dakalat ummatun la'anat ukhta kowace kowace al'umma ta shigo da ita sai ta la'anci yar uwarta babu rahama a cikin wuta har suna roƙon Allah suna ta ubangiji kaga dai wani wallahi shi ya ja daga bala'i Allah ka ninka masa sai Allah ya ce li kullin dhaifun walakin la ta'lamu dan wuta suna kuka suna hargowa wa hum yastarihuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير التي هم يصطرخون فيها سنة هرقوة ربنا أخرجنا من قال أبينك إننا كتجمو كميدمو دوني النظام يجب بهجنا الذي كنا نعمل ألا دعيك إنك سمنا والله من قوام كذا من ثلاثة أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكره أشياء دوني دونك شكو بمباقوا الأول وانتبه وأسوايا وأسوا وجاءكم النذير mai gargaɗi ne zo muku ba in ba ku ga annabi ba ba ku ga mazajen annabi ba ba a yi muku hudu juma ba ba a muku wazi aka karantar da ku ba ba ku buɗe gidajen rediyo ku ji ana sha ku ji tsoron Allah ba a unguwar ku babu malami mai wa'azi fa zuqu fa ma lil zalimin min nasir Allah ta kun tada mana azaban nan azalimi ba wanda zai taimake shi a ran nan ne ɗan adam zai ci jiyaka yubassarunahum يود المجرم لو يقتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أرم مني كان قرر زي بول إناما زي فنشكا سيباني أعلسا ببنيه وصاحبته هذا ما تسا وأخيه أجاو لو أنسا وفصيلته كي بتنجل سكباتي Allah ce wanda duniya suke ba shi kariya duk a jefa su jahannam kai wa man fil ardi jami'a da duk mutanen duniya a sa su dai sun mai ji sana tsira da su Allah ya ce kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla ya ku wa musulmi aljanna Allah ya yi ta ne don masu wasu ayyuka wuta ma Allah ya yi ta ne don wasu masu ayyuka za ka ku saurari ayyukan da ke kai mu aljanna duk mai kokari mu dage mu aikata su ku saurari ayyukan da ke kai wuta duk mai kokari mu nisance su babban abin da ke kai ka aljanna shine imani lan yadkhul aljannata illa nafsun mu'mina duk wanda bai da imani duk duniya ba wanda ya sai kashi aljanna ko ni matsayinsa ko shi dan wane ne ko shi gidan waye fito bai shiga aljanna in ba mu'mini ne yasa Allah ke ta wallazina amanu wa amilus salihati أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإن سكا أيماني سكا أيوكا شركي وإن سوني إن الجنة قرار ثبت أتكنتها إن كان هذا تورم الله كان هذا تاعر الله كان هذا جهادي دون الله وشيكي نكاسا مي مي دليلين شكا الجنة وإن سكا أمام جهادي ينزو إن جاء جاء مكا duk abin da yake ta dalilin sa addinin sa addinin Allah zai bayyana duk abin da ke ta dalilin sa addinin Allah zai ɗaukaka, duk abin da yake zai samar da kariya ga addinin Allah, kuma shi ne jihadi da A lokacin da aka yi jihadi na yaƙi, an yi shi ne don a kare addini, so duk abin da zai kare addini, duk abin da zai isar da saƙon Allah, da saƙon manzo Allah zuwa ga mutane, ka yi shi jihadi, kuma zai kai ka aljanna. Kuma jahidan nan ne Allah ta'ala ya kiyaye rayukansu zai ba su aljanna. daga cikin manya-manyan abubuwan da ke kai mutane aljanna shine tuba saboda kowa na laifi amma kowa ya san laifinsa saboda haka neman afuwar ubangiji da neman gafararsa da da barin laifuka ba abin da ke kika aljanna kamar yasa Allah ta'ala ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna bayan Allah ya faɗi فتنتنوا فخلف من بعضهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير ستي إلا من تاب سيدي وندي يتوبا وعمل صالحا وندي يأتي قري فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وإن ذات شكاء الجنة فلا ذلك تسرق daga cikin ayyukan da ke kai aljanna akwai neman ilimi don Allah wanda da yake neman ilimi saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahalallahu lahu bi tariqin ila aljanna ayyukan alkhairi da yawa suna kai aljanna cikin su akwai yawan sallah shi yasa lokacin da Rabi'a ibn Ka'ab al-Aslami baran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ka masa ruwan alwala ya kwana gurin yana kula da shi ya ka masa ruwan alwala ya ba shi ya bukatar sa sai manzon Allah ya ce masa ka roƙa sal ya gage su قال أسأل مرافقتك في الجنة ina so in zanta da kai cikin ka ji manya ka ji masu hankali wani da kawai da ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za ya ce san me kake so sai ce a ba ni raƙuma manzo Allah ya ce sai ne kuma ke gaba da abin duniya manzo Allah ya murmushi saboda ga kofa an bude masa a lokacin duk abin da manzo Allah ya roƙa mishi Allah zai bashi amma ba rabo ba mu fice da wuce ne ba to hakan sahabi ne kuma insha Allah sai mu haɗu da shi aljanna kila ba sai ka dai mai tsarguwa ka ce kai ne an ka bude ma kofa ka shiga manzo Allah ya ce masa awa ghaira zalik ba ka da wani abu banda wannan qala huwa zaka ce wala shi dai nake qala fa a'inni ala nafsika bi kasrati to ka taimake ni akan kanka da yawan sallah jama'a manzo Allah sai ya koya mana in kana so ne shi kenan magana ta kare in ka zo kai masa hidimar magana ta kare a'a kai ayyukan da za su kai ka aljanna fa a inni ala nafsika bi kasrati sujud daga cikin sallolin da ke kai mutum aljanna akwai raka'a goma sha biyu na ragaib raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar ita azhar raka'a goma ake hudu na farilla hudu kafin ta biyu bayan ta nawa kenan to ka tsare wannan kullun sai raka'a biyu bayan bayan magriba sai raka biyu bayan isha'i sai raka biyu su ne raka talfajar kafin asuba shidda tare da azhar biyu tare da magriba biyu tare da isha'i biyu kafin alfijir sha biyu kenan duk wanda ya da su zai shiga aljanna yawan tafiya masallaci man gada ila almasjid awraha a'adda Allahu lahu sultanatan nuzulan kullama gada awraha inji manzo Allah in dai kana zuwa masallaci to ka kana da shiga aljanna gina masallaci man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wa sallallahu bana Allahu lahu lisahu fil janna idan duk ta gagara sallolin nan biyar kai da su ce su kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli guda biyar a hadisu ba da sun sami wanda Allah ya gabta akan bayi duk wanda ya tsare su bai tozarta ta haƙƙin su ba yana da alƙawarin Allah zai shigar da shi aljanna akwai zikirin bayan sallah saboda ka gama sallah ka kaka riga ka tashi in ka je kasashen wasu kasashen Asia musamman South East irin su Bangladesh, India, Pakistan, wurare da yawa za a ga ana gama sallah na yin jifatin na mutane za su tashi. Amma wasu suna nafila kai da sallawa liman ba ka majin su sallawa sai su yi raka annabi suna gama ba ba karfe su. Azkar din nan suna fiye miki kin zuwa aljanna. Aikin kursi in ka tsare ta bayan sallah kana shiga aljanna. Wannan subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar ثلاثين دو كتكون داري لا إله إلا هو دولا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير هيو قوض أبنا مبولين لشقاء الجنة إنت من الله يتي هما يسير ومن يعمل بها قليل aiki ne kaɗan amma masu yin shi kaɗan ne aiki ne mai sauƙi amma masu yin shi kaɗan ne da karanta su kafin bacci anan ne ma wanzu Allah wannan magana سبحان الله 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 kafin ka kwanta mazalla ce shedan ke zuwa ya sako mu ɗayan ku bacci inda zai kwanta don me don kada ya yi yawan azumi na kai ka aljanna in ka ci sa'a ya zama shine karshen aikin ka kai dan aljanna ne in ji manzon Allah yawan sadaka na kai mutum aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man muslimi yunfiqu min kulli malin lahu zawjayn fi sabilillah إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعو إلى ما عنده باب wani musulmin da zai wato ciyar da jinsi biyu nasa saboda Allah jinsi biyu kamar ka bada suka ka bada abinci misali kai mutum aure kuma ka bashi kudin daukar hayar gida misali zaujaini yace sai matsaran aljanna sun rika taro ta kowa na ta zonan zonan kowa so yake shiga ta kofar sa kinta asma ya sai da na abubakar da ta raba mayafinta biyu ta ɗauko abinci da wannan gudan sai mu zala ce abdalaki lahu bai nitsa ya za nitsa kai da kirjan wannan mayafin da ke Allah ba ki mayafi zuciya aljanna ka akwai aikin hajji da umra duk wanda aka karɓa cikin su zai taka shiga aljanna akwai wani sallama yawan assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi da muke akwai sada zumunta akwai tsayuwar sallar dare akwai tsare gaskiya akwai cika alkawari akwai tsaron amana akwai kame idanu daga ganin haram akwai kame al'aura daga alfasha akwai haƙuri idan musiba ta su waɗannan ayyuka ne da duk wanda kan shi kan sa'a to zai baka ba na zuwa aljanna yasa nan suna sun ce duk wanda Allah ya jarabce shi da mutuwar ƴaƴa uku na cikinsa ya yi haƙuri ya bar ma Allah zai shiga aljanna wata mata ta ce manzo Allah in biyu ne fa manzo Allah ce ko biyu ne sabai suka ce kai mun so ta ce in guda ne fa domin ko ko guda ta ce za a ce eh haƙurin shi ne muradi daga cikin manyan ayyukan da ke kai aljanna akwai kula da marayu wanda suka rasa iyayensu akwai ziyarar mara lafiya akwai ziyara ta so da ƙauna ta ɗan uwa musulmi akwai sassauci wajen saye da sassauci wajen saidawa wani abin da yake ɗauka mai saidawa kaɗai ake neman ya sauki a hatta mai saya na neman ya sauki kar ka matsa mai kace ba zai ci riba ko kuma sai ya faɗi ya saida maka wannan zuciyar ta sassauci ga wanda za ka saye gare shi ka sakan masa kuɗi da yawa da yawa ne kan yi ciniki ya ce ka za ki mala amma an bar maka za su ce a bari ne maka ka zan ba masa to wannan in kana wannan shi ba ya sai shi kai ka aljanna haka idan kana bin bashi ka fahimci mutum baya da abin da ka daga masa kafa yana cikin abin da manzo Allah yake ya kai wani aljanna jama'a kada mu rena aikin alheri ko wani iri ne ko da ko ka daga abu daga kan hanya ne wanda zai cutar da mutane amma mafi girman abin da kake mutu aljanna shine halin kwarai a ce wani mai daɗin zama da kwanye kusa da shi bai tsoron da shi to babu abin da zai kai ka aljanna kamar su shi yasa da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mutu aljanna yake taqwallahi wa husnul khuluq ka ji tsoron da ka kiyaye ibadarka sannan ka kyautata zamantakewa da mutane ya ku ɗan musulmi manya-manyan abubuwan da ke kai mutum wasu suma suna da yawa Allah ya kare mu amma zan faɗi mafi girman su su ne guda uku su kan da zaran sun samu to babu mutum babu shiga aljanna na farko shirka haɗa Allah da wani garubiyarsa kamar ka jingina ma wani yin halitta ko ka jingina ma wani saukar da ni'ima ko ka jingina ma wani kurin yi musiba ka ce wani yana amfaninka kowa ne yana cutarka irin abin da Allah ake yi ake nema gare shi kamar misali ka ce dalilin wani an yi ruwan sama ko dalilin wani an yi fari an rasa ruwa rububiyya kenan ko kuma ka yi ma Allah tarayya ga uluhiyya shine ka bauta masa kamar ka yanka saboda aljani ko ka yi addu'a ka roƙi wani ba Allah ba ka roƙi matacce ko rayayye irin abin da Allah kaɗai yake roƙo. Bada za ku ji wani ya zo gaban kabari yana yana yana cewa waliyiwa ne, Najeriya wahala ta sauka ka kawo mana sauƙi. Inda yana iya saukar da sauƙi da bai sauka maka sa mutuwa ba. Da bai bari mutuwa ta same shi ba. Haka bokaye masu ta'amuli da aljannu suna sa su shirkoki yasa nan sai suke la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya la'anci wanda ya yanka don wani Allah saboda abinda boka yake sa yake to banda shirka akwai kufur kafirci kamar ka ki Allah ko mala'ikun Allah ko manzannin Allah ko ka ki kaddara duka waɗannan abubuwa ne na imani da dole a yarda da su nau'i na uku shine wato munafurci munafiki shine wanda ba musulmi na kware ba amma ga zahiri musulmi ne ba musulmi ba ga hakika ne ma in an gashi tare da musulmi yake yana da alamomi masu yawa na farko shi zai iya gane da kansa yana shakka abin da Allah ya sauka ana ba da labarin aljanna kana anya wai magana nan ko gaskiya ce to in kana shakka akwai munafurci tare da kai sannan babbar alamar munafiki ita ce zai yana bakin ciki musulunci ya ɗaukaka in ya ga addini zai ci gaba yana bakin ciki yana farin ciki da bayanan ɓanna wannan munafiki ne daga shi alamar munafiki yana son raba kan musulmi yana son fitina yana son haɗa husuma yana son annamimanci wannan duka alamomi ne na munafiki daga shi alamar munafiki akwai wato izgili da masu imani wanda ya ji Allah ya abin da Allah ya ce ko ya bi manzo Allah ya abin da manzo Allah ya ce ka rinka wasa da cikin wata izgili daga cikin alamun munafiki akwai nauyin ibada munafiki sallah ba ta da sauki gare shi azumi ba da sauki gare shi sadaka ba ta da sauki shi ba san abin da yake so ba illa huta shine Allah ke cewa idan qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila in sun tashi sallah za su tashi suna hamma kasale suna gwada ma mutane sallah suka yi wala yazkuruna Allah illa illa ba su ambato Allah sai ka zaka wani ya tambaye wani babban malami yace gafar ta malam ina jin tsoron ka in zan munafiki sai ce kana yawan zikiri yace to ta ta kai kara munafiki bane munafiki dai ambaton Allah munafiki kullun wasanni kullun ɗaukuwar hankali musamman irin wannan zamani da waya ta shagaltar da kowa sai zai shi ya shagaltu da abinda ba ambaton Allah ba shi to musamman kuma sallar isha'i da sallar asuba munafiki ba iya halarta su cikin jama'a ko yayi zai shi kadai kuma a makare daga cikin alamomin munafiki akwai cuta ma Allah da cuta ma manzon Allah innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum adhaban muhina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يحتملوا بهتانا ويسمى مبين اكو ابا ديوا da in ka cuta ma Allah ka kuma ka cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi ko ka kita alfarmarsu wannan ko babi ne mai fadi akwai alamar da annabi faɗa alamomi guda uku cikin hadisi in yayi magana yayi ƙarya in yayi alƙawari ya saba in yayi aka ba shi amana ya ce a wani hadisin in ya yi jayayya ya yi fajirci ya kangara ma'ana in ya jaya baya neman gaskiya neman yake dole sai ya ci akwai abubuwa daban-daban da ke shigar da mutane wuta kamar cin riba kamar cin haƙƙin maraya kamar shaidun zo kamar cin rashawa da bayar da ita kamar rantsuwar kahara kamar yin hukunci tsakanin mutane da jahilci kamar algussu kamar yin hoto zane na abu mai rai kamar girman kai da annamimanci da dukan mutane wa bisa haƙƙi ba da tsiraiki ga mata da abubuwa masu ɗimbin yawa da ba su da sufuwa a nan amma kowa ya san abin da Allah kwarai ya san da abin da abubu da abubuwan kwarai suke kai mutane aljanna abubuwan da ba na kwarai ba kuma suke kai mutane wuta don haka ya ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu yi ƙoƙari mu aikata abubuwan da za su kai mu aljanna ƙoƙari mu nisanci abubuwan da za su kai mu wuta ya Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira ya Allah ka azurta mu imani wanda zai samu riƙe addinin ka ka azurta mu arziki wanda zai samu cikin bautarka ka azurta mu aminci da kwanci hankali wanda zai samu daɗin ibada Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka saukar da aminci da abinci a Najeriya da sauran kasashen musulmi Allah wannan damana da take karewa ka saka zama albarka a gare mu Allah annoba da ke yawo garuruwa daban-daban ta rashin lafiya sauke mana ita Allah ka tuntuno da musulmi muna godiya su gurare da yawa Allah ka ƙara rage su ka kawar da su ka ɗauke su gaba ɗaya inda kun fitina tana nan har yanzu ubangiji ka ɗauke mana ita Allah ka ba mu aminci da kwanci hankali Allah ka yi jagora ga malamanmu ka yi jagora ga shugabanninmu ka yi jagora ga matasanmu ka ɗora su akan hanya matanmu Allah ka tsare su yaranmu Allah ka musu albarka masu jaraba Allah ka ba su nasara masu neman aiki Allah ka samun nasu masu sanyin aure Allah ka hore musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya matafiya Allah ka dawo da su cikin yaransu lafiya Allah dukkan mu gaba ɗaya muna da bukatu kuma kai ne abin bayarwa ne ka ce a roƙe ka ba taɓa roƙon ka karasa ba Allah ka biya bukatun mu na alkhairi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa afu anna ya maulana innaka afuwun karim ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi yadhkurkum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al-'aliyya al-'azim yadhkurkum واشكروا على نعمه وعلى ان يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون